to shine nan ya ba da labari ya ce kama ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min masnaci ba zai yi zina a lokacin da yake zina kuma yana mumini ba idan mutum ya zina ya zama kafiri yana na musulmi ko to amma a lokacin da yake zina ya zama ba mumini ba kage yanzu wannan sakon ya kakkabo daga shi daga wace daraja daga darajar al-iman an bar shi kawai mujarradin al-muslim sannan yace wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mai shan giya ba zai sha ba a lokacin da yake shanta yana imani to kaka shi yasa mudminu khamr shi kan ba is imanin kowane lokaci baya tare da shi wala yasraqu as-sariqu hina yasraqu wa huwa mu'min farawo ba zai sata a lokacin da yake sata kuma yana mumini ba yanzu yana sata shi ba mumini ba musulmi ne kawai sabonsa ya kakkao daga shi daga matsayi na me na al-iman ya koma ƙasa wala yantahi ibn hubatan zata sharafin yarfa'uha ilayhi fiha an-nasu absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min kuma ya ce ba zai fisge ba ɓacewa sata ce ita ma to amma ba kama asarƙatu take ba asarƙa yawanci ana yanta ne abin nan wato ikhfa'an a ɓoye amma shi wannan ana yinsa ne a bayyane ƙaharan jaharan wa ƙahara shi ne annabu a ƙwace da ƙarfi kamar irin yadda amurwa ba suke yi ko yan kidnapping haifa ɓoye kansu suke ba barawa ku lallabawa yake ba a san in lokaci ya shi ba yana fako an wajen ke ya lallaba daga ya ce ya roƙe ko shi wannan kwace yake yi a fili to ba zai kwace wani kwace da ba za ta shafi wacce take mai daraja yarfa'u ilaihi fiha an-nasu absarahum mutane suna daga idanunsu suna kallonsa wai ana nufi wanda yake wa kwacen da waɗanda suke tsaye a wajen suna kallonsu amma bai fasa yin kwacen ba bai ji kunyarsu ba balle kunyar Allah ma'ana bai ji kunyar Allah ba balle kunyarsu to ba zai aikata irin haka ba hina yantahibuha a lokacin da yake kwace wannan wa huwa mu'min kuma yana mu'mini ashe waɗannan ayyuka suna daga cikin sabo wanda shi kuma yake kakkabewa mutum daga matsayi na imani ya kawo shi matsayi kawai na musulmi annabi ya ce fa iyyakum iyyakum ka shaidun ku ka shaidun ku game da irin waɗannan ayyuka wat tawbatu ma'rudatun ba'd tuba kuma abadda ake bujirowa ce baya ma'ana ku bujiro da tuba zuwa ga Allah daga irin waɗannan aiki ko da kuna cuɗanya da su to kaga ashe kenan duk wanda yake saba ma Allah subhanahu wata'ala da irin wannan sako allati tukhrijuhu min da'iratil iman da take fidda shi daga da'ira na imani to sai ce khurujun min da'iratil iman aikata wannan laifuffuka fita ne daga da'ira na imani ma yanzu kaga sako ya bulldoza ne kenan idan mutum yana kan matsayi na musulmi sai ya kakkabo shi saboda ya aikata kowane irin sako yakan kakkabe mutum daga matsayi na musulmi ya yau da shi kasa amma ba kowane sako ne kuma yake kakkabewa mutum daga matsayin imani ya dawo da shi kasa ba akwai waɗansu nau'o'i su ne kama waɗannan da aka ambata da irin tsararrakinsu suna kakkaɓa mutum daga matsayi na iman su dawo da shi mai su dawo da shi ƙasa mutum matsala kana da matsayi kuma saƙo ya kakkaɓe mutum ko kuma mutum yana son takawa ya samu matsayi saƙo kuma ya kange shi ya rufe ƙofar an toshe hanyar da zai biya samu matsayi a wajen Allah yana nan shi kullum a ƙasa lowest ebb in bai yi sa'a ba ma a da'irar islam ɗin ma zai iya runkuɗa shi ya yi waje i tun da har saƙo yakan kakkaɓa mutum daga da'ira ta al'isa ne kawo shi al'iman daga da'ira ta muminai ya kawo shi cikin al'muslimun to ashe idan ya ci gaba ya yi sake daga da'ira ta musulman ma zai iya tunkuɗe shi ya waje shi ne ce faslun ga wani fasali al-ma'asi sababu fawatil khair shi sako yana sababa kubcewan dukkan alheri alherin Allah sai sako ya kange mutum daga samunsa wa man fatahu rifqatul mu'minin duk wanda tarayya da mu'mina ya kubce masa rifqa wanda kake tare da su in har mutum ya zamanto mu'minai ba sa tare da shi abin nufi ba su ne abokan zamansa ba yanzu kaga wanda yake fajiri sako ya kakkabo da shi matsayi na ƙasa na almusulmun kawai yanzu kullun yana tare ne da abokansa waɗanda suke aikata laifuka yanzu kaga ya rasa rifqatul mu'mini ya rasa tarayya zamantakewa da cuɗanya da abota da mutanen kirki mu'minai wanda su suka kai matsayin imani saboda ayyukansu to duk wanda irin wannan ya kubce masa wa husni difa'illahi anhum da kuma ya kubce wato wa husnu difa'illahi anhum da kuma kyakkyawan kariya da Allah ta'ala yake wa mu'minai saboda su mu'minai Allah yana musu kariya to duk wanda tarayya da mu'minai ya kubce masa kuma tare da wannan sai ya zan kyakkyawar kariya da Allah yake wa mu'minai ita ma ta kubce masa tunda baya tare da su shi ne ce fa'inna Allah yi dafi wa annin labina amonu domin fa dama Allah maɗaukaki yana ba da kariya ga masu imani Allah ya faɗi haka masu imani yakan ba su kariya sai an yunkuro musu da wani kutun gwila ba su ma sani ba sai Allah ya kare su to wanda baya tare da muminai ya iyo ƙasa kaga yanzu ya yi asaran waccan kariyar da Allah ya alkawari ga muminai ɗai ko ba haka ba to duk wanda ya wannan ya kubce masa fa inna allaha yudafi'u anil ladina amanu domin dama Allah yana bada kariya ga waɗanda suke masu imani to fatahu kullu khairin kenan dukkan alheri ya kubce masa rattabahu Allah fi kitabihi alal iman irin alherin da Allah ya jeranta shi a cikin littafinsa alal iman a kayan masu imani kawai akwai abubuwa da yawa da Allah ya jeranta a littafinsa ga masu imani ne kawai bai ce ga kowa ba ga masu imani sai ce ga masu imani to ashe duk wanda bai shiga cikin wannan da'irar ba zai samu wannan alherin in Allah ya wani kyakkyawan alkawari na daɗi sai ce ga masu imani to don Allah wanda bai samu ya shiga cikin wannan da'irar ba zai samu nan ba duk musulmi ba mumini ba to da haka yace fata kullu khairin fatabahu Allah fi kitabi al-iman shukran da Allah madauki ya je da shi akan iman al-tafisa ya kuce wannan bawa ma huwa nahwa bi'ati khasla irin wannan kuwa ibnu qayyim kenan ya buke diddiga su a cikin littafin Allah sai ce sun kai kuka da kai irin waɗannan abubuwa alherin da Allah ya keɓance su ga mummuni sun kai ɗari wanda kenan sako ya warko da shi ƙasa ya fita daga da'irar masu imani kawai yanzu shi musulmi ne to a ya rasa wannan alheri mai yawan da Allah ya alwashi ya yi alkawari ya tanadi ga muminai ai mutum ya yi asara kullu khaslatin minha kowane nau'i daga cikin waɗannan ababe khairun min ad-dunya wa ma fiha yafi duniya da abin da ke cikin ta alheri saboda duniya mai karewa ce alherin Allah kuma wanzuwa yake ilal abad to malam sai tsakuro mana kadan ba su wuce guda 14 ba a cikin 100 kai kuma sai ka je kai tabitan qur'ani ka ka gano sauran kai ba an ba ka assignment menene abin da Allah ya tattalinsa ga muminai in bai zo ƙur'ani ba cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fayyace irin abin da Allah ya tanadin sa kawai sai a ce ga muminai ne awalan mala yace fa min ha daga cike al-ajrul azim lada mai gwabi in kaji an ce lada mai yawa lada mai girma lada mai gwabi Allah yayi tattalin sa ne ga muminai shine sai a baka ladan naka kuma a sake kawo maka mai yawa da baka san shi yawansa ba sai a dora maka lada mai yawa kenan al-ajrul azim misali a cikin suratul nisa Allah ya ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima ya ce al-muslimina wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina da sannu Allah zai ba wa mu'minai ajran azima lada wanda yake mai girma kage yanzu wanda bai shiga cikin da'ira ta al-mu'minun ba wannan alherin ya kubce masa wa minha daga cikin irin wannan yace addafu anhum shururad dunya wal akhirah kaji fa kare musu sharrin duniya da sharrin lahira Allah ya ce zai kare wa muminai sharrin duniya zai kare musu sharrin lahira to in mutum bai shiga cikin muminai ba dan Allah asara ba ta same shi ba ya yi asara domin Allah ya faɗa a cikin suratul hajji ya ce inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu Allah yana ba da kariya difa'in nan kariyar da Allah yake barwa ai min kulli su'in wa makruh min kulli ma yu'dhihim duk abin da zai iya cutar da su a nan duniya cutar da su a addinin su Allah ta'ala zai kare su. Karka tsammata cewa ‘yan uwanmu musulmi da suke sassa a duniya kamar a Gaza an je an kakkashe su, ai wannan abu ne marar daɗi, kenan ba su da imani ba haka ake nikar zuciyarka ta je wannan. Kai ne kake tsammanin cewa in an zo an kashe mutane sharri ne, alhali wani lokaci kuma kashe sun da za a shi ne alherin. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون kaga kai sai ka tsammata ma sun mutu a raye suke wani abu da kai wa ummul mu'minin Aisha cikin suratul da ake ambatawa yace menene da yace bal huwa khairul lakum ya ce kuna tasabunan sharwar lakum ko ba na son faɗa ayar na kasa tunowa asalin yadda ayar take kuna tsammani sharri ne a gare ku sai Allah ta'ala ce bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun alim na'am innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum barakallahu fiik waɗanda suka zo da wannan ƙagen ƙaryan ya rikita madina sama da wata guda ƙur'ani bai sauka ba annabi kansa ya ji ba daɗi a kan lamarin duk madina hankali ya tashi kuma ƙur'ani ya yi jinkiri mumini hankalinsu ya tashi kowa hankalinsa ya tashi ummul mumini aisha da aka jefe ta ba ta ci ba ta sha ba banda kuka ba abinda take ta kasa cin abinci ta lalace ta rame to Allah ta'ala ce innal ladhina ja'u bil ifki waɗannan da suka zo da ƙagen ƙaryan nan ga ummul mu'minin Aisha usbatun minku wasu ƴan tsirari ne a cikin ku Allah ta'ala ce la tahsabu sharran lakum kar ku yi tsammanin wannan abin da ya daga muku hankali sharri ne bal a a huwa khairul lakum alheri ne a gare ku ashe wani abin da ya zo marar daɗi kai zaka tsammata sharri ne ko alhali alheri ne to yanzu a ƙarshen lamari Allah bai yi difa'i anil mu'minina ba da ƙur'anin ya sauka aka wanke ta su kuma waɗancan aka tsine musu albarka wanda suka ƙago zancen suka yayyada shi kuma aka tsarkake ta aka tsabtace ta aka kawo waɗansu dokoki inda musulmi ma za su iya kare kansu daga irin wannan ga yadda ƙazafi yake ga hukuncinsa ga waye ga waye ya zama alheri to da haka inna allaha yudafi'u anil ladina amanu Allah yana bada kariya ga waɗanda sun kai imani to kaga ashe masu imani Allah ya yi ma alƙawari wanda bai fada cikin da'irarsu ba a dalilin sako da yake aikatawa har ya warbar da shi ƙasa to ashe yayi asara sako ya cuce shi na uku wa minha yace daga cikin irin wannan nau'i da aka ce sun kai da istighfarul mala'ikati hamalatul arshi lahum mala'iku hamalatul arshi masu ɗauke da al'arshin ubangiji ka sami matsayi ne ko mala'iku da suke ɗauke da al'arshin ubangiji suna yin istighfari ga muminai ga muminai kawai Allah maɗaukake ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdihi wa yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وإلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكهم عذاب الجحيم وكهم السيئات kaga Allah ta'ala ya musu wanda ya ambaci abin da mala'iku suke ta musu amma fa ga masu imani ba ko na gama gari ba masu imani ashe wanda bai shiga da'irar su bai yi asaran wannan addu'a da'iman mala'ikun da ke dauke al'arshin ubangiji suna yin addu'a Allah ya ce allazina hamiluna al'arsha wa man haulahu waɗanda suke dauke da al'arshi wa man haulahu da mala'ikun da suke kewaye da al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna ta yin tasbihi suna gode ma ubangijinsu tasbihi da gode wa ubangiji da an dama an ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftur kuma sai Allah ya ce wa yu'minuna bihi kuma su din ma suna imani da ubangijin nasu da yake su ma suna imani da ubangijinsu kuma da'iman cikin tasbihi suke da tahmidi kuma sai Allah ya ce wa yastaghfiruna lillazina amanu kuma suna ta neman gafara ga masu imani ga mu'minai kai wanda bai shiga cikin mu'minai ba yayi asara Allah ka sa mu cikin mu'minai wa yastaghfiruna lillazina amanu suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah rahamarka ta yalwaci kome kuma ilminka ya yalwaci kome faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilak ka gafarta ma waɗanda suka bi hanyarka suka yi tuba suka kankame hanyarka muminan nan kenan su ne aka bada siffar su domin nan an ce wai astaghfir lil ladina amanu ba ce lil ladina aslamu ba lil ladina amanu To don haka ashe wanda har ya bari sabo ya shiga jikinsa, kuma har ya kai shi matsayin da ya fita daga da'irar masu imani, kawai ya zama ordinary musulmi, to a yayi asara. Mana ya ce wa min ha daga ciki muwalatun lahi lahum, jibintar da Allah yake wa muminai, Allah yana jibintar lamarinsu. Eh, wala ya zillu man maulahullahu kuma duk wanda aka ce maulahullahu majibincinsa shine Allah la yazillu ba zai taba kaskanta ba haka ne ko duk wanda Allah ta'ala ya zan shine majibincinsa ma'ana majibinci maula fa shine guardian protector guardian guardian yana baka protection ya baka guidance yana baka duk wani abu immunity duk wata kariya duk wata nusarwa kula da lamaranka shine zai bukadinka a kayan al'amura duk wani aikin guardian to Allah ta'ala ya ce binci lamarinsu su muminai domin ashi magana ce yankin Allah ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shi ne majibincin masu imani, al'u'minun ke. Ashe ku in har saƙo ya kakkaɓo da mutum, saboda saƙo da yake yanzu aka ce, a'a, shi dai ba kafirai ba ne, kawai musulmi ne amma bai kai matsayin mummiri ba, ya yi asarar Shi ya saka yin yasa abu a gaba sai ya duburburce, ƙwaƙwalwarsa duk ta gigice, ya rasa mafita. Amma wanda ya kai matsayin al'iman, to sai kaga cikin sauƙi Allah ya ba shi mafita. in ma wani al'amarin mai wahala to sai Allah ya sanya masa nutsuwa a cikin zuciya yadda zai tarbi abin lafiya lau bai daga masa hankali ba. Amma wanda ke baya cikin da'irar mummini ɗan ƙaramin abu kuma sai ya rikita masa zuciya, duk sai ya rasa ina zai sa kansa, shi abin ba a masa maganinsa ba kuma zuciyarsa ba ta samu nutsuwa ba kuma yana na a rikice. Wataƙila wani ma sai ka ga ya kai matsayi na depression wani kuma ya kai matsayi ma ya rataye kansa. Saboda baya cikin da'irar al-mu'minun. Allah bai jibinci lamarinsa ba amma wanda Allah ya jibinci lamarin zai san su nutsuwa ko dai a magance masa abu ko kuma a bashi substitute a bashi musanya akan abin da ya rasa din ko kuma Allah subhanahu wataala ya bashi nutsuwa akan al'amar duka wannan yana daga cikin abin da Allah zai yi wa bawa ko sun ta hayayyako za su cutar da shi sai Allah ya kare shi kuma bai ma san ba bai ma san an taso za a cutar da shin ba bai san an kare shi daga abun ba kuma ya ci gaba da rayuwa bashi da ilimin wuta amma Allah ya isa masa duk wannan gata ce da Allah yake wa amma fa allazina amanu har wanda ya yadda yake ta'amuli sako yau da gobe yau da gobe kuma har sako ya wako da shi ƙasa ya fita daga da'irar almu'minun ya zama kawai almuslim to ai yayi asara ai asara wannan wannan gara basa wa min ibn al-qayyim yace daga ciki anna lahum darajatu in rabbihim wal maghfiratu wa rizqul karim na ga rake wa minha nabiyar kenan yace amru malaikatahu bi tabibihim mala'iku mala'iku duk lokacin da aka yi fito na fito tsakanin musulmi da kafirai filin daga ne wata turka-turka ce ta rayuwa Allah zai umarni ga mala'iku ya ce ku ba su tsayin daga bugayen wamu a gaza ba shekara nawa shekara saba'in da wani abu ake yi da su saba'in da wani abu a kashe a kashe a kashe a rushe gidaje a kashe a yi kara a sa a kurkuku a azabtar a yi waye kuma ba su fasa ba a zo a kashe gida family a kashe su gaba ɗaya mutum ashirin da wani abu gwaragwatsa a tono su a ƙasa yaro ƙarami ɗan shekara goma sha ko abin da ya kama da haka shi kaɗai ya rayu a ciki amma sai ka ji ce alhamdulillah iyayensa sun samu shahada kuma yana nan akan bakarsa ko ba shi da bindiga kuma zai ci gaba kuma a rasa yadda za a yi da su to don girman Allah in ba Allah yana tare da su ya har ta faru duniya ta nuna su butanci Allah ya isa duniya ta nuna su butanci in wansu musulmi su rabu da su in banda kalilan ana tsoron arna amma Allah ba su tafbiti suna tsaye akan karantar wasu suna tsaye to kaga Allah subhanahu wataala yana taimakon muminai ya ba su tafbiti zai umarci mala'iku ne ce ku ba su tsayin daka shi saka idan ana rigima za Isra'il za ta zo da abin nan su kuma za su daga dan karamin bindiga ko abin da kawai sai su harba helicopter wanda yake sophisticated ana ba an kama da shi zaɓe sun harbo shi kamar lokacin da 'yan taliban ne suka yi fada da rasha kamar fadan da 'yan taliban suka yi da amerika allah ya ba su tsabaci kuma kafiran suka kashe kudin nasu inda zina kafar wani fikuna amwalahum liya su duk masayin fikuna sun mata kunu alayhim hasratan sun mayu gulabuna kuma hakan ta faru suka shekara ashirin suna kashe kudi kuma aka ba mu waɗancan ɗin sabaci an kore su a gare aka ɗauko waɗansu abinan buran wasa ka ajiye su ne masu karfan iko su kuma su kuma cikin tsauni na mutuwa ya mutu na rayuwa ya rayu kuma ba su fasa ba ana bin cikin tsaunuka ana kashewa kuma da ƙarshe azzaluman suka haƙura suka gudu suka bar kuma kome da suka ba su daidai ba makamai jirage waye kuma Allah ya tilasta su suka bashi multibillions na dollars kuma suka bashi ko ba su ɗebe ba kuma ba wai jirgin ba zai iya tashi ba amma aka ba jiragen su kuma wanda suka zo kuma suka mallaka to kaga wannan duk alama ne inda ake bada tasbiti to Allah yana shiga lamarin muminai yana umartar mala'iku domin Allah ya ce إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا باتي أسلموا يا عند أمنججنك يا وحي زواج ملائكو يا كم بدر كنان أني معكم الله يتي إنا تردكوا يا ملائكو الله يتوروس ملائكو سيتي فثبتوا الذين آمنوا ku tabbatar da duga-dugan waɗanda sun kai imani a wajen yaƙi ku zan tare da su ku ƙarfafe su yadda ba za su gudu ba ku cusa musu jaruntaka a cikin zuciya babu tsoro ba gudu ba ja da baya kuma haka musulmi suke ba gudu ba ja da baya da, da kuma sun tsorata sai yanzu suka zamanto ba sa jin tsora ba su da makaman amma ba su karai ba kuma Allah ya taimake su kuma wasu waje sai mumini ya daga zai buga kuma sai Allah ya sa mala'ikun su kuma sai su buge takubin nasa bai isa ba sai ya ga cewa mutum kuma ya faɗi ya mutu kansa ya tsunke to kaga wanda tasbiti ne amma ga wanda suke masu imani wanda ba su da imani mutum ma'ana wanda bai kai matsayin in an ce ba imani ya zama kafiri kenan ma'ana wanda bai kai martaba ta almu'minun ba kawai musulmi ne yana ta ta'ammuli da sabonsa to idan al'amura suka fuskanto shi ga kafirai ga abokan gaba shi ma ya ja daga sai Allah ya bashi da dabararsa ba za a shiga lamarinsa ba to ai kaga yayi asara ko Allah ka shiga lamarin mu a kowane lokaci wa minha daga cikin abin da ya asara anna lahumud darajatu inda rabbihim wal maghfiratu war rizqul karim mu'mini suna da matsayi darajat a wajen ubangijinsu na biyu suna da gafara a wajen ubangijinsu na uku suna da arziki mai karamci arziki na girmamawa a wajen ubangijinsu aljanna kenan Allah ce lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim amina ka fada suna da waɗannan abubuwa guda uku matsayi a wajen ubangijin su suna da gafara a wajen ubangijin suna da arziki kuma na karamci kaga wanda bai fada cikin su ba yan shi ya rasa wannan wa minha daga cikin abin da mutum yake rasawa in har bai gwagwarmaya ya samu kansa cikin almu'minun ba al'izza sai rasa waya da ɗaukaka da kwarjini ana da ba wa mummuni kwarjini yana ba su waya ya ba su ɗaukaka domin Allah ya ce walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakin almunafiqina la ya'lamun cikin suratul munafiqun munafikai da suke karaya sai suke mika kai ga yahudawa suna mika kai ga mushirkan ƙuraishawa wai hakan suna son samun matsayi ne a gunsu shi yasa suke yin kutun gwila suke yankan baya ga muminai suna son wai samu ɗaukaka to shi ne Allah maɗaukaki ya nuna cewa ba a samun ɗaukaka ta nan kuma in suna ganin cewa muminai ne kaskantattu har ma suke alwashin cewa in an koma madina wa illa in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal wadanda suke masu daraja za su fitar da kaskantattu ibn salul ya faɗa haka wai yana nufin su ne masu daraja annabi da jama'a sa ne kaskantattu to sai Allah ya ce walillahi al'izzatu to Allah shi yake da daukaka shi yake da buwaya wali rasulihi wato buwaya da ɗaukaka tana ga Allah ne wali rasulihi da kuma manzansa walil mu'minina da kuma mu'minai kaga nan masu Allah yake bi walakinnal munafiqina la ya'lamun amma munafikai ba su san haka ba domin Allah ya nuna musu practical lokacin da Ubay ibn Salul ya faɗa haka ɗansa ya ji shi ma na ce shi Abdullah sai ya zara takwabi sai da aka zo kusan madina ana ƙoƙarin shiga sai jihar takobi ya ja daga ya ce wa babansa ba ka faɗi wannan magana kana nufin annabi ba ya ce wallahi da kai da waɗannan tsiraren fadawan naka da suke kewaye da kai duk wanda ya gabato ya ce wallahi ko ni ko shi in kun ga kun shiga madina sai dai in ban da rai sai kuma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda ku shiga yau za ka san waye mai ɗaukaka waye kaskantacce ɗansa ba ya kaskanta ko bai kaskanta ba har sai dai ambata ya ce tabuwa ce ta same ka ya ce lafiyarsa kalau abin da ya faɗa game da annabi ne yake so ya nuna masa kuma wallahi sai da annabi ya sa baki tukunne ya bashi ya shiga yanzu ya kaskanta ko to don haka ba a neman buwaya wai kai yankan baya a musulmi don ka samu ɗaukaka a wajen kafirai ba za ka samu ba kuma duk lokacin da mutum baya cikin dimnin masu imani ba zai ma yi kwarjini a idan jama'a ba sai a ganshi ganga ba rufi amma mutum zaka ganshi idan mai imani ne insha Allah sai ga Allah ya bashi kwarjini a idan jama'a an bashi mutunci sai ana ganshi tallaka gashi bai da kome amma kuma babu wanda zai wasa da lamarinsa Allah ya bashi buwaya ya bashi daukaka a cikin al'umma ya bashi daraja ya bashi kima kowa zai gaji shi da kima to wannan imani yake kawo amma mai sako fa haka ake ganin sa ganga ba rufi yana sako a ganshi kawai gashi dai babba ana ganin sa koda babba ne babban mutum da kudi ko yana da sarauta ko yana da kaza amma an san shi yana ta'ammuli da abubuwan laifuffuka wallahi mutane ba sa ganin sa da daraja sai dai a ji tsoron sa kawai aji saboda a ji tsoron sharrin sa in yana da influence amma wai a ganshi da daraja a zuciya ba za a gani ba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da sako ke sabbaba wa mutum ya yi asaran wannan abin ya ce wa min ha yana daga ciki kuma ma'iyyatun lahili ahalil iman can an ce muwalatun lahili hunko jibintan lamarinsu mana in suna neman taimako Allah zai ba su in suna neman kare Allah zai shiga lamarinsu wannan ko ma'iyya ce ma Allah yana tare da su ma'ana ubangiji yana gaidin din zuciyarsu zuwa ga abin da yake daidai ko da an zo a kayan nayi ne ko kan nayi to Allah zai ga nusar da su zuwa ga abin da shine yafi zamantowa daidai kuma yafi zamantowa alheri a duniya da lahira ko da wani abu suke son aiwatarwa to wannan duk yana daga cikin ma'iyya da Allah yake tare da bawa to ma'iyyatul lahi li ahli iman tarayyar da Allah yake yi da masu imani ma Allah Allah yana zan tare da su domin Allah ya faɗa cikin suratul anfal wa anna allaha ma'al mu'minin Allah fa yana tare da mu'minai kaga nan masu yake wa min ha daga ciki arifatu fid dunya wal akhirah daukaka a nan duniya da lahira daukaka darajarsa ta daukaka a cikin jama'a Allah maɗaukaki ya ce, Yarfa illahu lalazina amanu minkum, wallazina utul ilma darajat. Waɗanda suke masu imani a cikinku al'uminun, Allah yana ɗaukaka darajarsu. Wallazina utul ilma kuma a cikin nasu ma waɗanda suke masu ilimi, Allah yana sake ɗaukaka su daraja da waɗansu matsayoyi, sama da na sauran muminai. To, kaga wannan shi ma, mutum ya rasa, matuƙa yana ta'ammuli da ayyukan saƙo, ya fita daga cikin da'ira na al'ummin. Wa minha daga ciki ya ce, "Ida'uhum kiflaini min rahmati." Allah maɗaukaki zai ba su riɓi, falle biyu, riɓi kenan, min rahmati na rahamarsa. Za a musu rahamar kuma a sake riɓa musu, ba falle ɗaya ba. Wa ida'uhum nuran yamshu na biyu kuma Allah zai ba su hasken da za su rika tafiya da shi, su ba za su tafiya cikin duhu ba. duniya da lahira a nan duniya ƙur'ani da hadithin annabi shi yake haskaka musu shi yasa ba za su bata ba don sun yadda da ƙur'ani sun yadda da hadithi da haka lokacin da Allah ya umarni suna gani kuma haka za su bi Allah ya ce a yi can tonan za su taka kaga a cikin haske suke tafi in annabi ya ce a bi can tonan za su taka a cikin haske suke tafi in Allah ya ce kar a bi nan to ba za su bi ba don sun san a wajen akwai matsala ko da ku ba su ganta ba tunda Allah ya hana to akwai matsala a gun da haka ba za su yi ba za su tilasta zuciyarsu wajen kin aikatawa to kaga nan wajen Allah ta'ala ya ba su haske da suke tafiya da shi kuma a kiyama Allah zai sake ba su haske akan sirati yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawm jannatin tajri min tahtiha al anhar kaga can waje aka ce yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa biaymanihim kaga nan masu aka kebe su ne dai nan dan Allah madaukaki zai ba su nuran yamshuna bihi domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum kaga ka Allah ya faɗa cikin suratul hadid ko dama ya musu alƙawari a masu imani shi saka cikin kiyama ma yace yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim to kaga Allah ta'ala zai ba su haske da za su rika tafiya shi ba sa tafiya cikin duhu wa makaratun lizu nubin kuma Allah ba zai ba su gafara na zunubansu kamar yadda ya alkawari a waccan aya wadda muka karanta ta suratul hadid ko yu'tikum kiflayn min rahmatihi sai ya ce waya ji allakum nuran tamshu na bihi sai kuma ya ce waya gafir lakum to ashe duk wanda bai fada dimnil mu'minin ba wannan ababen sun kubce masa wa minha yana daga ciki alwuddu allazi yaj'aluhu subhanahu lahum qawna wanda Allah subhanahu wata'ala yake sanya musu Allah yana kaunar masu imani wa huwa annahu yuhibbuhum Allah yana kaunarsu wa yuhabbibahum ila malaikatihi kuma zai kaunatar da su a wajen mala'ikunsa wa anbiya'ihi da annabawansa wa ibadihi salihin da bayansa salihai wannan duka nasosi sun tabbatar soyayyar da Allah yake mu'minai ya ambata Qur'ani yana son mu'minai kuma Allah ta'ala zai sanya mala'iku da salihan bayi duka su so shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisi idan Allah ta'ala ya kaunaci bawa to kuma sai ya sanya masa kauna a cikin mala'iku sai kuma ya aza masa kabuli da kauna a ban kasa mutane ma sai su dinga kaunarsa saboda salihi ne saboda mumini ne Allah ya so shi sai ya sanya a so shi to kaga wanda bai fada cikin waɗannan ba shi wannan garaɓasa ta kubce masa kai asarar ta yi yawa wallahi wa minha daga ciki amanuhum min al-khawfi yawma yashtaddu al-khawfu amintar da su da Allah ta'ala zai daga tsoro a ranar da tsoro kuma yake tsananta yaushe ne ne ran da tsoro yake tsananta ranar alkiyama to Allah zai sanya wa muminai aminci domin ya ce faman amana duk wanda ya imani ya zan cikin muminai wa aslaha kuma ya kyautata ayyukansa bai yi kundumbala cikin sako ba fala khawfun alaihim su kan ba za su yi fargaba ba wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba a ranar alkiyama Allah ka samu ciki wa minha daga cikin irin wannan abin da ya kubce wa mutum annahum almun'amu alaihim su ne waɗanda Allah ya ni'ima a kansu su masu imani allazina amarna an nas'alahu an yahdiyana ila siratihim wanda Allah din ya mana umarni akan mu roƙe shi ya shiryar da mu hanyar su fi kulli yawmin wa layla a kowane wuni da dare Allah ya mana umarni mu roƙe shi ya shirya da mu hanyar su saba'a asharata marwa so goma sha bakwai a ina kenan cikin cikin sallah khususan cikin me cikin fatiha an kimsa maka sai ka karanta fatiha sau nawa so goma sha bakwai cikin wuninka da daranka a salloli rakowai isha bakwai kake yi kowace raka'a kuma sai ka karanta fatiha to ka kana cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairu maghdubi alaihim waladdallin to ai almu'minun sune wadanda Allah ya ni'ima akan su wa man yuti'i Allah wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ذلك الفضل من الله Allah ka samu cikinsu. Wa minha yana daga ciki, irin wannan abin da ya kubce wa mutum in har baya da'iran al'u'minun, annal ƙur'ana inna ma huwa hudan lahum wa shifa. Shi ƙur'ani yana zamantowa shirya ne ga masu imani, yana zamantowa waraka ce kawai ga masu imani. Allah ce kul huwa lillazina amanu hudan wa shifa kace shi alqur'ani ya zamanto shiriya ne ya zamanto waraka amma fa ga masu imani kawai wanda ba shi da imani bai kai dimne na almu'minun ba ƙur'ani bai zamanto masa shari'a ordinary musulmi shine yake gardama a ayar ƙur'ani shi yake gardama a sunnar annabi amma wanda yake yake matsayin almu'min to wannan shi baya gardama a nassi inda ya tabbata ga abin da Allah ya faɗa ya tabbata ingantacciyar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam baya kokonto yadda yake yi sai kuma ya bi kaga ta zama masa shari'a amma wanda kaga yana tangarda a ce ga hanyar da annabi ya ce shi kuma ya ga a tunaninsa ga inda za a bi to yanzu kuma su malam wane suke kaza da kaza to wannan bai shiga ciki ba shi dai baka ce masa kafirin musulmi ne matukar yana nan tare da abubuwan da suka tabbatar da musuluncin to shi da musulmi ne amma bai kai wannan matsayi na almu'minun ba amma wanda in an gaya masa abinda Allah ta wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihi ai da ma mu'mini da mu'mina baya taɓa yiwuwa a gare su in har Allah da manzansa ya hukunta wani al'amari kuma a ce akwai abin da za su zaɓa daban ba na Allah ba bai yiwuwa in ji Allah kenan siffar mummine su ne masu submitting su duk lokacin da aka ce Allah manzo shi kenan kawai sun miƙa wuya shi sa aka ce kullum da zai na amanu hudan washifa ka ce shi ƙur'ani shirya ce waraka ce daga ƙazanta na zuciyar da ɗabi'u amma faga masu imani kawai wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun liman lilmu'minin kaga nan maka Allah ya faɗa ana saukarwa daga alkur'ani abinda yake shirya ya zamanto waraka na kazanta da kwamacala da waye amma ga mumine kawai wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama amma wanda basu imani da qur'ani ba a cikin suka a cikin kunnuwansu akwai wani narko wani nauyi wa huwa alaihim ama kuma qur'anin amakance yake a gare su ulaika yunaduna min makanin ba'id kira suke yi daga waje mai nisa amma ba jin su ake yi ba suna nesa da inda shari'a take wal maqsudu ibn al-qayyim yace abin nufi dai a cikin waɗannan bayanan da misalan da aka kawo annal imana sababun sababu sababun jalibun likulli khair imani sababi ne mai jawowa dukkan alheri na duniya da lahira wa kullu khairin fi dunya wal akhirah fa sababuhu al iman dukkan alheri da ka gani a duniya da alheri da ka gani a lahira wallahi sababinsa imani ne Allah ka ƙara mana imani ka tabbatar da mu a kayansa ka karɓi rayuwarmu a kansa sannan ya ce wa kullu sharwin fi duniya wal akhira kuma ka sani dukkan sharri a nan duniya da sharrin da ake fuskanta a lahira fa sababuhu adamul iman abin da ya sabbaba shi kin yin imani shine sababinsa fakaifa yuhawwinu ala al-abdi yaya ma za a ce ya walakanta a wajen bawa an yartaki ba shay'an har abu ya sauki kenan ya za a ce al'amari ya sauki ga bawa an yartaki ba shay'an ya aikata wani abu yukhrijuhu an da'iratul iman wanda wannan abun kuma zai fitar shi daga da'irar imani ya za a ce abun ya masa sauki ya za a yi mai imani ya ga abin da zai aikata ya fidda shi daga da'irar imani kuma ya zama mai sauki a wajensa ai kamata ya abin ya zama mai nauyi a wajensa duk abin da aka ce zai fidda shi a da'irar imani kuma ya dauke shi da simple abu ne mai tsanani da ba za a yadda a kusace shi ba wa yahulu bainahu wa bainahu kuma ya iya kangewa tsakaninsa da imani yau shi zaka dauke shi da sauki walakin la ya kharuji min da'irati umumil muslimi ko da dai bai fita daga da'ira ta gama garin musulmi ba amma dai ya fita daga cikin masu imani yanzu ya zama second class ko ya zama third class wa zai yadda da wannan hmm ai ba wanda zai yadda ba wanda zai so ya aika ya dauki abin da sauki ga wani abu yanzu kai kana cikin manya-manyan masu kuɗi a ƙasar wanda ake ganin kimar su da darajar su kuma ta amma martaba da wannan ba a kimar da kuɗin amma abin da zai sa mutum ya faɗo na wajen in ya aikata kaza ya aikata kaza to zai samu demotion daga cikin manyan masu kuɗi zai dawo tsaka-tsakin masu kuɗi kuma darajarsa da ake gani yanzu za ta ragu in kuma ya ci gaba da aikata wannan abin to zai sake yin ƙasa kuɗinsa zai sake raguwa ya dawo ordinary kamar sauran jama'a suna fama da cefane kullum kuma zai zamanto ba a ganin darajarsa ana ganinsa kawai abin da za a iya masa kome amma abin da zai sa ya kara kansa wannan abin nan kare aikata kin ya aikata zai ci gaba da zama a top ekelar can kololuwa ai mutane za su kiyaye ko ba wanda yake so daga sama yayyo kasa a duniya haka lamarin yake kaga matsayi a wajen Allah subhanahu wataala matsayin bayi a wajen Allah ya bambanta wasu suna sama ne wasu suna ƙasa wasu suna tsaka-tsaki to abinda yake kaiwa mutum matsayi kowane iri ayyuka shine yake kaiwa mutum yace fa inistamaru ala dhunubi in kuma har mutum ya doge akan zunubai yana aikatawa a matsayinsa na musulmin ma yanzu ya warko daga almuhsinu an hana shi shiga cikin almuhsinun ya dawo cikin almu'minun nan ɗin ma kuma laifuffukan nasa suka sake warko da shi ƙasa to fa inistamarwa ala dhunubi idan har ya ci gaba da yin zunubai wa asarwa alaiha ya doge akanta khifa alaihi to ana tsoratar masa fa an yarina ala qalbihi wannan zunubin yayi katutu akan zuciyarsa arwanu kenan barwana ala qulubihim ma kanu yaksib saboda duk lokacin da mutum ya yi laifi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za a duga wani dugo nuktatun sauda akan zuciyarsa in ya tuba sai a goge shi sukal kasan sukal larabci ne sakalu sakula sukal ban ji ba haushi eh sai a goge zuciyar sukal idan kuma ya sake aikatawa sai a sake digawa to ya sake aikatawa ana digawa yana yi ana digawa yana yi ana digawa sai ya zamanto gaba ɗaya zuciya ta zama baka kirin yayi katutu akan ta ba zai kankaru ba shine yace to wannan shine wa zalika rawanu fi qawlihi ta'ala barwana ala qulubihim ma kanu yaksib to don haka idan mutum ya doge yana cikin kasan ma a cikin musulmai amma sai ci gaba da laifuffukansa ya doge akai to ibn qayyim yace khifa alaihi ar yarina ala qalbihi ana tsorace masa kar wannan laifin ya katutu akan zuciyarsa fa yukhrijuhu an al-islam bil kulliya har ma ya fidda shi daga musuluncin gaba daya eh bare da gaske domin laifi mutum yana yi yana yi yana yi yana yi yana yi katutu a zuciyarsa wallahi zai iya bar musulunci sai ya zama to yanzu kawai ba abin da ya dame shi kowane irin laifi zai aikata kowane irin katobara a bakinsa zai iya faɗa kowane irin sabo ya ta faɗan maganganu na ridda yanzu na zai ɗauki magana a matsayin ba kome ba amma sai ya shirga wani katon sako na fita a musulunci a masa magana wanda ya masa wa'azin ma sai kawo ɗanyen baki in ji manya ko sai kawo ɗanyen baki ya makamar me ya samu aka masa wa'azin to don Allah yanzu wannan idan ya mutu a matsayin mai mutu a? to ku dai kuka faɗa akwai dai abin tsoro a ciki ya ce wa min hahuna shtadda khawfus salaf a irin wannan matsayin ne magabata suke tsananin tsoro laifi kar ya kai mutum fita a musulunci kama kala ba abu wani cikin salaf yake cewa antum takhafuna dhunuba wa ana akhafu al-kufra ku zunubi kuke tsoro idan mutum yana aikatawa zai samu laifi zai samu laifi ni kuma tsoro nake zunubin ma kar ya kai shi kafirci domin zunubi idan ya katutu a zuciyar mutum to akwai tsoron zai iya fidda shi daga musulunci ba eh domin ba wai mujarradin zunubin ne yake sa mutum ya kafirta ba wannan abin nan mazhabin khawarij kenan su ne suke wannan kuskuren fahimta ba a kafarta mutum saboda zunubi to amma zunubi idan mutum yana aikatawa yayi katutu a zuciyarsa zai iya sabbaba masa aikata wasu abubuwa na kafirci ko ba tare da ya san kafircin bane kuma a nusar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya yaki saboda katutun da zunubi ya a cikin zuciyarsa kaga mutum sai ya mutu a kawa kawa Allah ka tabbatar da mu a tafarki madaidaici Allah ka kare mu daga ayyuka waɗanda za su zan saba maka ne ko saba wa manzanka abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya babu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum